الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبروا ظاهرين سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmai ina mana gaisuwa na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna yammacin bakwai ga watan azumin ramadan shekara hijiran manzon Allah dubu da da da hudu talatin bakwai. muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karbi azuminmu ya karbi ibada da muke cikin wannan wata mai albarka kuma lokaci ne da mafi yawan musulmai ko ina suke a duniya musulmai sukan zauna karkashin karatun alkur'ani da kuma sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wata ne na kaskantar da kai da ƙara kusanta zuwa ga allah maɗaukakin sarki kuma duk ranar duniya kowace rana allah yana 'yanta waɗansu bayi ga barin shiga wuta su zama 'yan aljanna duk rana Allah yana haka muna addu'a Allah ka sanya mu cikin wanda yake yantattu ne na Allah madaukakin sarki ga barin shiga wuta babu abin da zai taimake mu ya karfafa mu wurin samun haka sai dagewa da ibada mu yi ta kokari mu ga cewa sallah da ake yi na dare sallan tarawih sallan asham mu ga cewa muna halatta duk mutumin da ya sallan tarawih tare da liman har sai da liman ya sallame na ƙarshe sannan aka tashi to Allah zai gafarta mishi zunubansa baki da saboda haka koyi kokarin tsayuwa irin wannan wurare wurin salloli wurin karatun Qur'ani irin wannan yawaita sadaka yawaita alheri maganganun alkhairi idan muna yi to sai ga Allah ya sa mana albarka Allah ka sa mu dace to mun ga muna cikin ƙarshen wannan sura na safi kuma mun san abin da suran ke karantarwa sannan yanzu allah madaukakin sarki ya gwada mana irin gudumawa da ya kamata mutum ya ba wa addininsa idan an ce ka taimaki addinin musulunci in kai taimakon kayo kanka ne shi yasa annabi isa alaihi salam annabi ne da allah ya tura shi zuwa ga mutanen bani isra'ila a cikin wannan sura allah ya ambaci manya-manyan annabawa guda uku akwai annabi musa alaihi salam sannan akwai annabi isa sai kuma allah ya cika da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wayannan annabawa suna cikin ulul azmi annabawa masu girma masu daraja sannan kuma ana so a gaya maka suwaye bani isra'ila idan an ce bani isra'ila su ne mutanen annabi musa da kuma mutanen annabi isa annabawansu ne daga cikin manya-manyan annabawan banu isra'ila akwai annabi musa kuma akwai annabi isa to yanzu annabi isa alaihi salam yana da labarin makirci da yahudawa suka shirya mishi allah ya sanar da shi saboda haka akwai kuma disciples ɗinsa manya-manyan sahabbai makusanta su goma sha don haka ya fito ya nuna musu cikinsu wane ne zai zo ya amince Allah madaukakin sarki ya sanya mishi fuska irin tawa ta annabi Isa ke sannan idan ya tafi a kashe shi kuma a ran tashin kiyama ya samu daraja irin na annabi Isa ya zo kusa da shi wani saurayi cikin waɗannan manya-manyan almajiran duk lokacin da annabi Isa ya kira sai ce shi ne saboda aka yi ba da kansa kamar lokacin da manzon Allah zai hijira kaga manzon Allah sai ya dauko sayyidina Ali yace ya zauna a gida ya zauna a ɗakin manzon Allah menene hikiman akwai waɗanda suka ba manzon Allah amanoni saboda sayyidina Ali ya isar da wannan sako kuma dama ya ce bayan ka isar da wannan amana ka same ni kenan zai hijira shi ma ya koma zuwa Madina duk da cewa an shiryo makircin a kashe manzon Allah tsirara amincin Allah su tabbata gare shi an yi mitin a darun nadwa cewa abinda za a yi a zo a kama manzon Allah ko a kama shi a daure shi ko a kashe shi ko a kore shi a garin saboda haka amma manzon Allah sai Allah ya sanar da shi ya fita ya barwa sayyidina Ali don ya isar da wayannan sakonni da ke hannun manzon Allah saboda mutanen marka saboda sun canja wa manzon Allah suna saboda amincinsa da amana suna kiran shi al-amin ma'ana amintacce the trustworthy kowa ya yarda da aminci da amana na manzon Allah to annabi Isa alaihi salam shi ma yazo ya ga wayannan almajiransa wane ne zai bani haɗin kai a kashe shi sannan kuma ni in yinin kiyama ya yi ya zamanto ya tashi tare da ni zuwa gidan salama sai wannan bawan Allah ya amince shi kenan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mishi kama na annabi isa sannan yahudawa suka kama shi suka kashe shi sun ɗauka annabi isa suka kashe sai Allah ya ce a ba isa ko kashe ba wa ko kashe mai kama da shi shi ina annabi isa bal rafa'ahu Allah ne Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi kuma Allah mai iko ne yayi haka sannan idan ƙarshen zamani ya zo Allah zai sauko da annabi isa alaihi salam saukowarsa alama ce ta tashin alkiyama zai dawo in ya dawo zai bayyana wa masu cewa shi dan Allah ne ya ce musu shi ba dan Allah ba sai ya rusa duk wannan alama da ake na cross cross duk inda ya ga alhanzir alade zai sa a kashe wayannan alamomi ne na tashin kiyama cikin manyan manyan alamomi sakowar annabi isa alaihi salam to shine Allah madaukakin sarki yake gwada mana nan annabi isa alaihi salam wato da ya zo wurin mutanensa sai ya ce man ansari ilallah wane ne zai taimake ni zuwa ga taimakon wannan addini na musulunci mu haɗu mu gina wannan addini ƙalal hawari yuna sai hawariyawa suka ce na hannu ansarullah an kira su hawariyawa saboda yawaita sa fararen kaya kuma mafi yawansu sun keɓe kansu suna ainihin wato kamar su kamun kibi kullum cikin fararen kaya suke saboda haka a cikin nan hawariyawa su ne sahabbai na annabi isa alaihissalam sai allah madaukakin sarki sai ce mana fa'amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa sai wasu yanki daga cikin ainihin wato bani isra'ila suka yi imani waɗansu ko suka kafirce wa'inda suka yi imanin kenan sun kasu kashi uku cikin mutanen ainihin wato bani isra'ila sun kasu har kashi nawa kashi uku akwai waɗanda sun ɗauki annabi isa alaihissalam a matsayin wato allah ne su sun ɗauke shi a matsayin ainihin wato allah su ake kiransu yaƙubiya su waɗannan sun ɗauki annabi isa a matsayin allah sun ce wato allah ya sauko a cikinmu zuwa wani lokaci kuma sai tashi saboda haka suna bautansa a matsayin allah alhalin babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah to akwai waɗansu kuma daga cikinsu sun ɗauki annabi isa a matsayin wa ɗan Allah akwai wanda sun ɗauke shi ɗan Allah su ne nasuriya su kuma suna ɗaukan annabi isa a matsayin ɗan Allah suka ce ɗan Allah ya kasance cikinmu daga nan kuma sai ya tashi sai ya koma zuwa wurin Allah sannan kashi na uku su ne wanda suka yi imani sun ɗauki annabi isa a matsayin manzon allah sun ɗauke shi a matsayin wa manzon allah annabin allah ne bawan allah ne saboda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa fahtalafal ahzabu min bainihim فاختلف الحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
domin lokacin da annabi isa alaihissalam ya zo da abin mamaki sun sha mamaki gashi nan yaro ne karami an haife shi a zanin goyo kuma gashi nan yana magana lokacin da uwarsa ta zo da shi suka ce menene wannan ke baiwar Allah mai addini kuma kin zo da ɗa kuma ba ki da miji saboda haka ta yi ishara cewa ku yi magana da shi da ya tashi magana sai ya wani irin magana maganan da ya yi Allah rama mai yake قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا sannan وجعلني مباركا أينما كنت sannan وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
har yanzu da saura وبرا بوالدتي أها.
ولم يجعلني جبارا شقيا
sai Allah ya ce mai والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
sai wa yake magana ذلك عيسى بن مريم wane ne mai magana ذلك عيسى بن to مريم me ya gaya musu قول الحق الذي فيه Allah يمترون ran ma Allah na da ɗa ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ya lamarin Allah yake إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون
wannan shine labarin Allah annabi Isa alayhi salam lokacin da al'ummarsa lokacin da mahaifiyarsa ita ce nana Maryam ta haife shi ta zo da shi ta zo wurin jama'ar ta kuma an santa mai addini ce kaman miya kuma ba ta da miji kuma Allah ya kawo annabi Isa ta hanyar ta don ya nuna wa duniya Allah mai cikakken iko ne yana iya komai kamar yadda bayani ya gabata نعم ya halicci annabi adam ba uwa ba uba ya halicci hawa'u daga jikin namiji ta fito daga jikin namiji ba uwa yanzu kuma ga Allah ya halicci annabi isa ta hanyar uwa ba uba da ni da kai da kowa da kowa kuma kowa na da uwarsa da ubansa ko an gada an ce ɗan shege ne ƙarya ne kenan ko da iyayen ne suka yi zina suka haife shi sai da aka samu namiji da mace sun dai haife shi ne kafin a kulla aure to annabi isa alaihi salam don ya fidda mahaifiyarsa daga wannan zargi a gane cewa ba zina aka yi ba aka same shi ɗa ne na mu'ujiza ɗa ne na miracle yana zuwa sai uwar ta yi magana da aka ce mata ina kika samu ɗan ba a sharar ilai sai suka ta nuna shi ta ce ku yi magana da shi suka ce ya za mu yi magana da yaro yau aka haife shi قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا
suka ce ya ke maryam abin naki akwai hankali yanzu jariri a cikin majanyi danye ki ce mu yi magana da shi kin taba ganin ana magana da jariri ta ce ku dai yi magana ta yi shiru can sai jariri sai yi magana kala in قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
buɗe bakinsa na farko sai ce kala inni abdullahi ce ni bawan Allah bai ce ni Allah ba don bawan Allah inni abdullahi a ta niyar kitab kuma Allah maɗaukakin sarki zai ba ni littafi na linjila nan gaba. kuma waje ala ne nabiya Allah ya sanya ni annabin Allah waje ala ne mubarakan aina ma kuntu.
وجعلني مباركا أينما كنت kuma Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake sannan و- وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا kuma Allah ya min wasiya cewa in tsaye da sallah in ba da zakka muddin ina da numfashi ina da rai to in ba da sadakan zakka kuma in yi sallah kinan kana bin annabi isa sai ka yi zakka kuma sai ka yi sallah sannan ka zama to mabiyin annabi isa na gaskiya sai ne وبرا بوالدتي sai ce wa barran bi walidati ni mai biyayya ne ga mahaifiyata bai ce li walidayya ba bai ce wa- bai- ni mai biyayya ne ga iyayena ba in ka ɗauki annabi haya da ya tashi magana sai ya ce mai wa ba وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
Ya sai annabi haya ya zamanto mai biyayya ne liwalidai ga iyayensa uwa da uba saboda haka mu ma iyayenmu aka ce mu musu biyayya Anna- annabi isa ku sai ce wa barran biwalidati ni mai biyayya ne ga uwata ga ta nan kenan ba shi da uba walam ya ji'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni mai girman kai marashin arziki ba sannan والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata gare ni yawma amutu yawma wulidtu wa yawma amutu ran da aka haife ni nazo cikin amincin Allah wa yawma amutu kuma in zan mutu zan mutu lafiya dau shi yasa sai baki suka kashe ba yace ran da zan mutu zan mutu lafiya lau ba wanda zai kashe ni saboda haka wa yau ma'ubasu hayya kuma ran da Allah zai raya ni ina rayayye ni kiyama zan tashi cikin amincin Allah wa yake magana annabi Isa ذلك عيسى بن مريم wanda ke magana a nan daga yin wannan magana jariri ke magana duk sai suka rikici wanda ya ce "A, anya wannan ba Allah ke magana ba na ce "A, wannan ba Allah ba ne ai dan Allah ne A'a, sai Allah ce a a, kun dai rikice ba ku sa abin da kuke ba mai magana zalika isa ibn maryam isa dan maryam kenan ke magana kuma maganan da ya faɗi qaulul haqq قول الحق الذي فيه يمترون wannan magana da ya faɗi ita ce gaskiya shi din nan bawan Allah ne amma ga shi nan duk kurudi wannan ya ce dan Allah wannan ya ce Allah wannan ya ce kaza a shi din nan bawan Allah ne ba dan Allah ba. saboda haka sai kenan annabi Isa alaihi salam tarihinsa da tarihin mahaifiyarsa da yadda aka yi aka bayyana haihuwarsa har zuwa mutuwarsa ba ka samu a cikin kowane littafi sai alƙur'ani hatta bible littafin kirista da suka yarda da annabi isa suna ganin kamar addinin su suke yi ba ka samu chapter ko sura da ya magana tiryan tiryan haka akan annabi isa da tarihinsa da girmama shi da martabarsa kamar da alkur'ani ya zo shi har ma idan ka kira sunansa a musulunci ba a cewa isa a yi shiru sai an ce alaihi salam amincin allah ya tabbata gare shi a sai mu masu kaunan annabi isa ne idan musulmi ya ce bai riga annabi isa ba ya yi ridda ya far musulunci duk musulmin da ya ce shi bai yarda da annabi isa annabin allah ba ne manzon allah ba ne gaba daya ya zama kafiri a sai mu mun fi kirista masu son annabi isa saboda me mu mun yarda da annabi isa mun yi amanna da shi mun yarda da annabi musa mun yarda da annabi ibrahim da sauran annabawa baki daya la nufarriqu baina ahadin min rusul kowannensu mun yadda ba mu bambance tsakaninsu kuma sannan kololuwa mun yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da cika makin annabawa amma shi kirista sai ce ma ya yadda da annabawa amma bai yadda da annabi muhammad shi yasa musulunci da ya tashi yin adalci sai ya ce kana iya auro kirista kana iya auro ba yahudiya saboda za ka yi mata adalci in ka riƙe ta domin me domin ka yadda da annabin da aka aiko wa addininta amma sai musulunci ce bai yadda kirista ko ba yahudi ya auri ya musulma ba saboda ba zai mata adalci ba don bai yadda da annabinta ba in ya ko in ta koma karkashinsa zai kokari da karfi da yaji sai ya mai da ita addininsa amma kuma musulunci an yadda ita ta zauna a matsayinta na kirista a matsayinta na bayahudiya ƙarƙashin inuwan addinin musulunci na mijinta musulmi ne ita kirista saboda zai mata adalci har ma ya bata ta je ta yi addininta shi yasa malaman musulunci suka ce idan mace tana kirista tana aure da musulmi sai ta mutu tana da ciki ita kanta kirista ce amma abin da ke cikin cikinta menene musulmi ne don nan musulmi ne to ina za a binne ta in an kai ta makabarta na kiristoci azaban da za a yi mata matsayin kafira zai shafi ɗan da ke cikinta in an sanya ta a makabartar musulmi saboda tana da musulmi a cikin cikinta a matsayinta na wanda ba musulma ba azabar ta na iya shafan musulmai sai malamai suka ce a sa ta in between ita makabartanta ba makabartar musulmi ba ba na kirista kaga don a yi mata adalci saboda haka addinin musulunci ya yi adalci wa addinan da suka zo kafin shi har ma allah mataukakin sarki ya yadda mu aure su mu zauna tare da su kar mu takura musu kar mu ce tilas sai sun shigo musulunci sai dai kai mata wa'azi in don raɗin kanta ta gane addinin fa ni'ima amma kai a matsayinka na kirista in ka auri musulma ba ka iya barinta da wuya ku ga wani kirista ya auri musulma an zauna ya batta addinin ta sai ya nuna mata karfi da yaji ta koma addinin kirista shi yasa musulunci ce la hunna hillul lahum wa la hum لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم Allah bai halatta wa mata musulmai auren kiristoci da yahudawa ko an ɗaura auren auren haramun ne ko sun zauna ba aure suka yi ba amma kai koda da ko da a coci aka ɗaura auren a matsayinka na musulmi ka auro ta auren an yadda da shi musulunci ya yadda su zauna ƙarƙashinka ya zamanto aurenta a matsayinta na kirista an yadda musulunci ya yadda da wannan aure shi yasa saboda adalcin musulunci kuma haka yake ko wurin shugabanci shugabanci na jiha ko shugabanci na ƙasa in ka sa musulmi yana shugaba wallahi sai kirista da waɗanda ba dukkan masu bin addinai gaba ɗaya sai sun gane cewa musulmi na mulki yana musu adalci amma in ka sa wanda ba musulmi ba shugabanci sai ka gane illansa na rashin yin adalci a fili zai karkata saboda bai gane yadda adalci yake to annabi isa alaihi salam allah maɗaukakin sarki sai nuna mana cewa shi annabi isa alaihi salam annabin allah ne akwai waɗanda cikin mutanensa sun ɗauke shi ɗan Allah waɗansu sun ɗauke shi ma Allah waɗansu ko sun yadda cewa shi musulmi ne ma'ana bawan Allah kuma manzon Allah to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana nan fa amana ta'ifatun min bani isra'ila sai sai waɗansu yanki daga cikin banu isra'ila suka yi imani da annabi isa bawan allah ne kuma manzon allah ne suka tsaya kuma akan haka wa kafara ta'ifa waɗansu ko yanki daga cikin su suka kafurta sun ɗauke shi ɗan allah wasu ma sun ɗauka shi allah ne amma fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin sai Allah ya karfafa masu imanin nan Allah ya taimake su da karfi akan abokanan gabansu sai suka waye gari su ne masu rinjaye ta yaya bayyanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da karfi su waɗanda suka ce annabi Isa annabin Allah ne ba su dauke shi dan Allah ba su ba su da ƙarfi sai zamanto masu rashin rinjaye amma da lokacin da manzon Allah ya bayyana kuma suka yarda da manzon Allah suka bi shi sai suka waye gari su ne masu rinjaye irin su Abdullahi ibn Salam sun yi imani da Annabi Isa alaihi salam sun yi imani da Annabi Musa kuma sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce masu irin wannan Allah madaukakin sarki ya girmama su domin me saboda sun yi imani da wancan annabawa kuma sun yi aiki da addinin wancan annabawa kafin zuwan annabi Muhammad sannan kuma zuwan manzon Allah suka ƙara yin imani da annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare shi da wannan aya ya sauka manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana yawo a cikin Makka yana neman ainihin wato tallafi da taimako daga ainihin wato mutanen makka don su yi imani lokacin da manzo Allah ke cikin garin makka ya yi wa'azi dukkan wa'azin da zai yi sun ki ansa ba a iya bayyana addinin musulunci sai an je daro arka an shiga cikin wannan gida an boye ibada da kyar suke yi lokacin da aka so makarfi aka so fitowa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana bi loto loto lungu lungu yana wa'azi har kasuwanni manzon Allah ya shiga ya je ta'ifa ya yi wa'azi duk ba su an sami shiga har ma mutanen ta'if suka rika jifan manzon Allah a wancan lokaci aka sa matasa zaune gari banza ga sunan sun fito sun ji labarin manzon Allah zai zo ya shiga garin ta'ifa suka rika jifan manzon Allah da dutse sai da aka fasa goshin manzon Allah manzo Allah ya jiyo ya dawo jini na zuba mala'ika na duwatsu ya zo ya tare shi duk wanda ya san sa'id ya san wuri ne kamar yadda ka san gemu kwanaki da naje muka je maka da ni da malam Muhammad Kabiru Gombe da malam Yakubu Musa muka ce ya kamata mu je mu ga tarihin sa'ifa nan ya take kamar kilomita 150 tsakanin makka zuwa sa'ifa muka tashi duk wanda ya san yadda ake zafi a makka an san zafin makka amma idan ka haura tsa'ifa za ka ɗauka kana turai sanyi ruwan sama komai ake musu a wuri kafin mu je da yake ni na san gembu duk wanda ya san gembu ya san yadda hanyar gembu yake yadda ake haurawa haka in ka leƙa ka kalli wani rami iya kallonka a hanyar gembu akwai ramin da in ka leƙa ka gani in moto ta faɗi a cikin wannan a wannan ramin sai dai kawai ya tsaya a yi musu sallah salatu gai ba a iya saukowa a je a ɗauko gawan duk wanda ya faɗi a cikin wannan ramin nan gyambu jihar taraba to haka tsa'ibe ke kana tafiya kana hangowa muna hango wani gini kamar tauraro a sama na ce na za mu je aka ce wancan da kake hange kamar tauraro nan za mu je muna tafiya haka hatta akwai wani wani abin hawa na manta wata irin sunansa gwamnatin saudiya ta yi yana tafiya a kan abin nan na igiya na wuta na lantarki mutane na iya shiga ciki suna tafiya a sama yan yawon shakatawa kebulka yawo to irinsa za ka ga yan yawon shakatawa suna shiga ciki a tafi to a irinsa ake tafiya har sama da muka haura wannan gari na tsa'is duwatsu kawai da ke tsakanin wurin to in ka karanta wannan tarihi na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ka hau wurin ka ƙara yi wa manzon Allah salati da irin yadda manzon Allah ya ratsa wannan wuri har ya kai zuwa wurin sadan ta'if mala'ikan duwatsu ya ce mishi ya rasulallah ni mala'ika ne na dutse wannan dutse na tsa'in yadda kuka dutsen gyambo da ke baku labari mala'ika ya ce allah ya ba da umarni ɗauko wannan dutse a yi rugu-rugu da mutanen ta'ifa duk a halaka su saboda sun zubar wa annabin allah manzon allah da jini a fuska manzon allah ya ce a ina fata a cikin tsofarsu a cikin zuriyarsu a samu mai cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah manzo Allah ya ce Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shirye da mutane na don ba su sani ba in sun san cewa ni manzo Allah ne ba za su min wannan ba saboda haka wannan wahala da manzon Allah ya yi bai sa an halaka mutanen ta'ifa ba yau duk wani balarabin da ke rayuwa a ta'if baya son wannan tarihi baya son ya ji labarin cewa iyayensa ga abin da suka yi wa manzon Allah da za ka gaya mashi cewa ga abin da kakanninka suka yi wa manzon Allah ba komai don ya ma walakanci ka gaya mashi haka wallahi kuka zai dinga yi saboda wani tarihi ne da ba a so manzon Allah da ya bar mutane ƙa'in din ya zo sai ya tsaya a wani wuri batsunun nakar manzon Allah ya tsaya yana sallah ga jini nan dan gidansa zai bin harisa yana share manzon Allah ji su biyu sai manzon Allah ya tsaya ya yi sallar asubahi a wuri ko kuma ɗaya daga cikin salloli manzon Allah na wannan sallah a wannan wurin sai Allah kuma ya ɗauki karatun da yake na alkur'ani tunda mutanen tsa'ifa larabawan tsa'ifa sun ki amincewa da yadda da ƙur'ani da manzon Allah ya zo da shi to yanzu karatun da manzon Allah ke yi sai Allah ya ɗauki karatun sai ya ɗaiɗaita shi ya jefa shi a dawa a cikin jeji sai ga aljanu sun zo sun kewaye manzon Allah sun kewaye shi wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan kamar sa zamanto shirgi su faɗo akan manzon Allah annabi bai gansu a lokacin suka saurari karatun alkur'ani dama aljanu sun fito suna yawo sun saba samun labarin sama aljani ɗaya zai haukan ɗaya haukan ɗaya ɗaya haukan ɗaya har su sato labarin da mala'iku suke kawowa zuwa ƙasa su kai wa bokaye to in sun haura sai su samu yula ana jifan su da shi suka ce akwai abin da ke faruwa a duniya nan ku je nemo labarin wai me yasa ba mu samun labarin sama sun fito duniya don neman labarin abin da ya hana su jin wannan labari sai suka yi ga munkatari ga manzon Allah na karatun Qur'ani suka ce to a sai ga abin da ya hana mu samun labarin sama suka yi sauraron karatun Kur'ani da suka saurara gaba daya suka ma yi imani duk suka musulunta manzo Allah bai sani ba sai da ya dawo sai Allah ya mishi wahayi yake uluhiya ilayya uluhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba
kul kace uhiya ilayya annin wahayi annahu istama'a nafarun min al-jinn cewa waɗansu shashi waɗansu jama'a daga cikin aljanu sun saurare ni yayin da nake karatun qur'ani faƙalu inna sami'na qur'anan ajaba suka ce kai yau mun ji abin karantawa na alqur'ani abin mamaki fa amanna bihi mun yi imani da shi yahdi ila rushdi fa amanna bihi kuma ya hadi ila rushdi wannan karatun qur'ani wannan mai karatun qur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga shari'a zuwa ga hanya madaidaiciya don haka fa amanna bihi mun yi imani da shi ولن نشرك بربنا أحدا kuma walam nushirka bi rabbina ahada daga yau ba mu ƙara sanya wa ubangijin mu kishiya ba mu sake yadda da wani boka a bayan ƙasa ba mu sake yadda cewa wani aljini na da wani tasiri gaba ɗayan mu mun koma zuwa ga Allah shine Allah ya ba mu manzon Allah labarin sauraron Qur'anin da suka yi wa israfna ilayka nafara min وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن na'am فلما حضروه قالوا أنصتوا sannan فلما قضي ولوا إلى قومهم ne suke منذرين
gaya mutanen su قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى
ya yake مصدقا لما بين يديه Mhm.
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
ya kaumana يا قومنا أجيبوا داعي الله sannan وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم Mhm.
ويجركم من عذاب أليم waman la yajib da'iyan lahi ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض Mhm.
فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ulaika أولئك في ضلال to مبين yanzu ga aljanu nan sun yi imani har ma sun zama masu wa'azi sun yadda da manzon Allah sun shiga addinin musulunci har ma yanzu sun koma suna wa'azi wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran ka ambata wa al'ummar ka yayin da muka karkato wasu sashin aljanu suka zo suka yi sauraron karatun qur'ani da kake yi falamma hadaruhu lokacin da suke ta neman ina ake karatun ina ake karatun da suka samo wurin karatun falamma hadaruhu qalu ansitu sai suka gaya wa sauran aljanu ansitu kowa ya shiru kowa ya shiru kaga in ana karatun alqur'ani dama Allah yake me za a yi وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون idan kuna sauraron alkur'ani inda duk ake karanta alkur'ani ku yi shiru kuma ku yi sauraro to aljanu ma haka suka ce falamma hadaruhu qalu ansitu lokacin da suka saurari qur'anin manzon Allah na karantawa suka ce to kowa ya shiru falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin yanzu manzon Allah ya gama karatun qur'ani kuma sun saurara har sun koma zuwa wurin mutanen su sun zama masu gargadi masu wa'azi suna ce kalu ya kaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa ya ku mutanenmu lalle mun saurari wani irin littafi da aka sau aka saukar da shi bayan annabi Musa wannan ya nuna aljanu suna jimawa a duniya نعم sun ce sun saurari Qur'ani da aka saukar bayan annabi Musa irin wannan ne cikin littafin a shafa wani wani wani aljani ko mai littafin ke bada labari ko magana ya inganta ko bai inganta ba نعم
ce wai wani aljani ne ya zo zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah ta fita gari sai ya musulunta sai manzon Allah ya gane shi ya ce ga fuska da siffa irin na mutum amma moriya irin na aljani sai ce ya rasu lallai ya na zo in musulunta amma fa ni aljani ne kai aljani ne ce yi to na ganka da alaman furfura kamar ka kwana biyu a duniya shekaran ka nawa ce gaskiya ba san shekaru na nawa amma da ina da wayo ƴaƴan annabi adam habila da kabila ɗaya ya kashe ɗaya da wayo na nan a cikin littafin a shafan da ingancin magana saboda haka ya ce ya ce na ya zamanin da annabi wa da na ya zamanin da to zamanin ka kuma yau gani a ciki to ala ittihad ya nuna cewa aljanu suna suna suna jimawa a duniya akwai wani littafi ma asafiyu ma aljinni wani dan jarida tare da aljani suka suna dawa a ɗakin kaba wani dan jarida ya rubuta littafi suna zaune bayan sun yi dawa a ɗakin kaba sai ya taka wani bai sani ba sai ya ba shi abu sai suka zo suna nafila a bayan ah, makamin ibrahim sai ce mishi wa ne ya yi haƙuri na kaga ita ba komai ba komai to ni mutum ni wani suna na wani daga ƙasa kaza kai kuma daga yana kake ce yanzu Allah rama ni suna na wani kai kuma daga yana kake ce ni eh sai ya shiru ya kalle shi ce ni fa gaskiya fa ni aljami ne kai alaje ne da shi to sai an jima sai ya kama shi ya dawo da shi ya ce dawo jikin shi na makarkata ya ce a karkare su ai aljanu da yawa muna da yawa ita kaga wancan ma mai dawa kai aljanu ne kaga wancan ma aljanu ne idan suna zuwa na a cikin sifofi iri-iri na mutane ya ce amma me zai tsoronka kai da Allah ya baka alkur'ani ai mu aljanu ba abin da muke tsoro kamar halaki da nasi sa'ad yake gaya musu yace wallahi in kana karanta ayatul kursi kana karanta falaki kana karanta nasi babu yadda aljini zai iya tasiri a wurin sai ya samu samun nutsuwa sai ya ga bakin sa na motsi sai yana karanta falaki da nasi yace kuma sannan ku yi wace karanta la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul mulku wa ala kulli shay'in qadir in kana karanta wannan yace aljani in yazo kusa da kai sai ya ga kaman wuta ne ke wuri a cikin ka to kar ku yi wasa da irin wannan haka suka dinga yi samu wannan littafi a safi ma aljinni dan jarida tare da aljani suke hira sai da ya sake kuma sai ce to da Allah aljani ba ya sifan aljani yake ne yace a sifan mu ba shi da kyau yace da za ka ga aljani a sifan sana aljani rana kun ba mai da hankali ba sai ka mutu yace ka gani ina zane ana inda za ka ga sifa na aljani yace hancin aljani ya wuce wa bakin ɗakin kofar ɗakin kaba wani wani ya ce mummunan halitta amma shi aljani na iya zuwa fitowa ya zama maciji wani wani lokaci ya zama to kare wani ya zama to dan adam shi yasa manzon Allah ya ce in kun ga maciji a cikin gidajen ku kar ku yi saurin kashe shi in kun ga maciji kar ku yi saurin kashe ku ce in kana yawa Allah don girman Allah ka bar gidan ku gaya mace hasu uku in maciji ne normal maciji ba zai gudu ba sai ku kashe shi in aljani ne kuna hada shi da Allah sun uku zai gudu zai bar gida daga nan ka zauna lafiya saboda ya tabbata akwai wani zamanin manzon Allah da ya dauki sanda ya zamanto ya ga maciji a gidansa ya kai sara ya duka hadisin na nuna wa da shi da macijin ba san waya riga wani mutuwa ba a sai ba maciji ba ne aljani ne saboda haka aljanu suna nan ta siffofi iri daban-daban hanyoyi daban-daban to wa'annan aljanu ba so nake mu tafi duniyar aljanu ba mu dawo duniyar mutane ko wa'annan aljanu da suka saurari wa'azi da karatun qur'ani a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi har sun dawo kuma suna yawan mutanen su wa'azi suna ce inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan ya qaumana
na'am inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa
na'am musaddiqan lima bayna yadayhi mm yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim saboda haka wayannan aljinu sun musulunta har sun dawo suna yawan mutanen su wa'azi suna ce ya qaumana ajibu da'iyallahi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa lalle mun saurari wani irin littafi da aka saukar bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ina gaskanta abin da ke gaba gare shi ya hadi ila alhaqi wa ila siratal mustaqim yana shiryarwa zuwa ga ainihin wato gaskiya da kuma hanya madaidaiciya saboda haka kenan aljanu sun kama wa'azi daga wa'azin da suka dosana suka saurara a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to wannan yasa manzon Allah bayan ya dawo daga fa'ifa da sauran wurare a garin makka me zai yi akwai lokacin aikin hajji irin na jahiliya kafin a farlanta aikin hajji na musulunci manzon Allah yana bi in an zo aikin hajji da ake yi domin akwai aikin hajji na jahiliya sai ka zo ka yi dawafi an yi tsayuwan arfa da sauransu saboda dama aikin hajjin an samo shi ne daga karantarwar annabi ibrahim a.s. to a irin wannan lokaci manzon allah tsira da amincin allah su fata gari sai ya so matallan wannan addini na musulunci sai ya zo ya samu taron larabawa da aka haɗu daga ko'ina a duniya da suka zo larabawa don aikin hajji irin na jahiliya sai na ce ya ku mutane na ya ku jama'an da ku haɗu a wurin wannan aikin haji kuna aikin haji ne irin na annabi ibrahim amma ku zo ku yadda da musulunci ku karbi addinin musulunci yana ce ya ku mutane na ƙuraishawa sun hana ni in isar da saƙon allah sun hana ni isar da saƙon allah ko cikinku akwai wanda zai taimake ni mu haɗu da shi mu yi ƙarfi in isar da wannan saƙon allah haka manzo allah yake tattata sai aka samu waɗansu mazaji cikin mutanen madina aus da kazrat sai suka ansa wa kiran manzon Allah suka zo suka keɓe da shi shine bai'atul aqab suka yi wa manzon Allah ainihin wato mubaya'a cewa za mu taimake ka kuma mun yadda da abin da kake yi manzo Allah ya musu wa'azi ya karanta da su addinin musulunci ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake mutanen Madina suka ce to wannan ai shine addini na gaskiya suka karba suka musulunta suna musulunta suka ce to ai babu shakka za mu taimake ka ka isa da sakon Allah mun maka mubaya'a kuma kowa zai yaƙe ka kowane iri za mu fito mu kare ka suka koma madina sun zo suna ba musulmai ba sun koma madina suna musulmai saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi har ya tura musu mus'ab bin umair don ya je ya ci gaba da karantar da su addini a madina ya zamanto shine jakada na manzon Allah ambassador manzon Allah a madina a haka addinin musulunci ya fara shiga madina shi ne dalilin wannan aya da allah maɗaukakin sarki ya saukar na cewa ya ayi wallazi na amanu kunu ansarar lahi kama ƙala isa bin maryam lil hawariyina ko kunu ansarar lahi ku zamanto masu taimakon addinin allah sai manzo allah ya ce wa taron mutanen maka wane ne zai kasance ansarullah mai taimakon addinin Allah shi yasa aka sa mutanen Madina ansar na'am masu taimakon addinin musulunci don sun karbi addinin musulunci kuma sun yadda za su taimaki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi har Allah ya yaba musu a cikin alkur'ani wasabiquna alawwaluna wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina tabauhum bihisan na'am رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم waɗannan mutane na madina allah madaukakin sarki ya yaba musu wasabiquna al-awwaluna waɗanda suka yi rige-rige na farkon karɓar musulunci min al-muhajirina wal ansar daga cikin ainihin wato al-muhajir sune wanda suka yi hijira daga makka suka koma ina madina wal ansar sune ansarawa mutanen madina da aus da kazra din nan da suka zo aikin haji manzo Allah ya musu tallan addinin musulunci suka karba suka koma madina daga nan musulunci sun bunƙasa musulunci sun bunƙasa har musulunci ya girma daga nan suka gane irin cutar wanda ake yi manzon Allah a maka suka aiko suka ce ya rasulallah ka zo yanzu mun shirya za mu karbe ka a madina ka zo ka kafa daular musulunci yanzu madina gaba ɗaya ta ɗauki harami kowa musulmi ne sai kaɗan abin da ba a rasa saboda ya tura an ji an karantar an karantar an karantar shi ko manzo Allah yana yana yana makka har yanzu yayin da mutanen makka suka shirya cewa za su kama manzon Allah suka yi mitin cewa za a kama shi a kashe shi to shikenan Allah madaukakin sarki ya bashi izinin cewa ya hijira ya zo ya hijira ya fita tare da sayyidina abubakar da rana tsaka suka bar ainihin wato makka suna kaunan garin makkan mahaifarsu ne amma suka fita babu yadda za su yi don hijira da ake manzo Allah ya hijira ya komo zuwa ainihin wato makka ya bar makka zuwa madina tafiyan dare dare ake yi sai da suka yi hayan dan haya da sayyidina abubakar ya biya shi cewa yaya za a yi ka nuna mana hanyar ainihin wato madina suka yi hijira suka dawo cikin kogo suka boye saboda mutanen makka sun bada jinga cewa duk wanda ya kamo manzon Allah akwai wani irin ainihin wato kuɗi da za a bashi saboda sun nemi yadda za su kawo manzon Allah su kashe sauransa sun yi hijira sun fito sai na abubakar na cikin tashin hankali har ma da suka shiga cikin kogo lokacin da suka zo suke leƙawa kogon sai na abubakar na cewa manzon Allah wallahi da ɗayansu zai leƙa ƙasa da ya ga wato da ya garu manzo Allah ya ce ya kai ababakar siddiq me kake zaton na biyu da Allah madaukakin sarki ya kasance tare da mu wane ne na biyun wa'annan su biyun na ukun su shine Allah me kake zaton cewa dogaron mu ga Allah Allah zai bari a cutar da mu Allah ba zai bari saboda karka damu la tahzan inna Allah ma'ana karka yi bakin ciki karka shiga cikin damuwa Allah madaukakin sarki yana tare da mu yana ce law anna ahadahum da ɗaya daga cikin su nazara tahta qadamaihi zai dubi kasan karkashin kafarsa je sai na bakar la absarna da ya ga mu fa qala sai manzo Allah ya ce da shi ma zannuka ya ababakar bi isnanillahu salisuhuma me kake zato mutane biyun da suke tare na uku su shine Allah shi yasa Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu إلا تنصروه فقد نصره الله Mm.
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين Mhm.
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
Allah madaukakin sarki ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah imma ba ku taimake shi ba ku taimaki manzon Allah ba. in kun ki kawo manzon Allah gudu ba to ai Allah ya bashi taimako in ka ki taimakon addini Allah na nan zai taimaki addinin iz akrajahu iz akrajahu alladhina kafaru sani sunayn lokacin da kafiran makka suka fita manzon Allah yana ɗayan na biyu kenan shi da sayyidina abubakar su biyu suka fita iz yaqulu li sahibihi la tahzan yayin da yake gaya wa abokinsa cewa karka yi bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu suna zaune cikin kogon nan manzon Allah tsira da amincin Allah su fita gare shi na kwanci a kan kafan sai na abubakar abubakar ya miki kafan in manzon Allah zai bacci sai kwanta an ce har wani lokaci kunama ya sare sai na abubakar amma saboda kan manzon Allah na kan kafan sai na abubakar bai iya motsawa ba duk da wannan saran kunama ta sare shi sai dai kawai sai da manzon Allah ya ji alamar hawaye na zubowa na diga a fuskar sayyidina abubakar ya ɗigo har kan manzon Allah sai manzon Allah ya farka sai ya gano cewa sayyidina abubakar na cikin damuwa me ya faru sai aka kunama ce ta harbe shi manzon Allah ya sa hannu wurin ya kama ya mishi addu'a sai gashi Allah ya tafi da tafin kunama duk da irin wannan hali da sayyidina abubakar ke ciki shi ke fita ya zo ya samu mai kiwo da dabbobi ya nemi a taimake su aka ba su ainihin wato nono ya tatsa ya kawo manzon Allah cikin wannan hali ya ba da ainihin wato jinga na kuɗi mai yawa don a nuna musu hanya dare-dare ake nuna musu hanya har aka kawo su madina irin wannan wahala da irin wannan ɗawainiya da sayyidina abubakar yake yi a ce an samu cikin musulmi akwai mai zagin sayyidina abubakar irin yadda ya tattalin wannan addini dube da ya rike manzon Allah saboda haka Allah madaukakin sarki ya haiba musu addinin nan kusan gaba ɗaya su suka yi wahalarsa suka tsaya tsayin daka shi yasa Allah madaukakin sarki ya yaba musu cikin alqur'ani yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi والذين sabilillah آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا kaji ulaika humul mu'minuna haqqan sune mu'mine na gaskiya inji Allah sune لهم مغفرة ورزق كريم su ne wallazi na amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka bar gidajensu don Allah bayan sun yi hijira kuma wa jahadu kuma suka yi jihadi saboda wa fi sabilillah su ne muhajirai mutane mutane ainihin wato makka wallazi na awu wa nasaru waɗanda ko suka tattaro su suka taimake su su ne mutanen madina suka ba su masauki manzon Allah da aka yi hijira ya ce wa mutanen madina wayannan yan uwanku ne ku ba su masauki sai ka ga mutumin madina ana rige-rige wannan na ce wannan nawa ne wannan nawa ne sai ya ɗauko mutumin makka ya kawo shi gidansa akwai wanda ya kawo shi gida cikin mutanen makka da aka haɗa shi da abokinsa ya ce zan raba gidan kashi biyu ka ɗauki rabi naka rabi nawa mata na ina da su guda biyu zan fidda su ka zaɓi wacce kake so wanda ta yi maka in sake ta in ta gama idda ka aure ta saboda kauna abdurrahman bin auf abokin hadis haka yi mishi ce a matan ka kari matan ka rike su wannan gari akwai kasuwa yace akwai kasuwa nuna min hanyar kasuwa aka nuna min hanyar kasuwa kan kace kobo ya je kasuwa ya soma kasuwanci bayan dan lokaci kankani manzon Allah ya ganshi da lalle a hannunsa ya zo fada manzon Allah yana dariya annabi yace ya kai abdurrahman dan auf alama ya nuna kamar ka angwance don ango ke yin lalle ko kai aure ne ya ce wallahi ya rasu Allah yana ya aure har ya zo ya shiga kasuwa har ya samu jari har ya auri mata a madina har ya ɗauki dukiyarsa mai yawa ya rika taimakon addinin musulunci da shi har Allah ya yi mishi albishir da aljanna saboda taimakon addini saboda haka waɗannan mutane haka suka ringa yi wata rana a fadin manzon Allah wani mutumin madina wani ya taso ya zo cikin tashin hankali da wahala a madina cikin yunwa ce ya rasu lallahi ina jin yunwa annabi ya aika gidansa ko za a samu abinci aka rasa gidan manzon Allah babu abinci kun san aka yi wata biyu gidan manzon Allah ba a kunna wuta ba manzon Allah in ya tambaya a gidan nan sai a ce babu komai sai ruwa ya rasu lalla nan ma babu komai sai ruwa ya rasu lalla sai annabi ya ce cikin mutanen madina shin wane ne cikin ku zai iya daukan wannan bako ya je ya bashi abinci wani ya ce ana ya rasu lalla ya karbi bakon manzon Allah ya zo da shi gida yana shigowa gida ya ce matarsa albishirinki ta ce goro ce manzo Allah ya bani bako cewa yau mu zo mu mishi shagali mu ba shi abinci Allah kaɗai san abin da Allah zai ba mu ta ce ai ba abin da ya rage a gidan abincin yara ne abincin ma bai wuce na mutum ɗaya ba cikin ƴaƴanmu ta ce to ya za a yi kenan ya ce to kin san abin da za a yi bari mu yi ki ɗauko abincin a gyara wannan bakon zai shigo sai mu zamanto ki kawo kwanon abincin zan sa a kusa da shi sai in kashe fitila yayin da ake cin abinci sai in sa hannu a cikin kwano kamar ina cin abincin tare da shi wannan abincin sai ya cinye shi yaran kuma yara kuma su je ki lallabe su ki sa girki kamar suna kamar cewa za a dafa abinci suna ganin tsammani wara buka da haka a rarrashe yara har su yi bacci ta je ta rarrashi yara suka yi bacci ana rarrayar su har suka yi bacci abincin kuma da aka kawo shi kuma ya kashe fitila ba ko kuma yana sa hannu cikin abinci sai yana ganin yana kai hannu kamar tare suke ci in ya dauko alhalin baya cin kuma sai da bako ya ci ta cil ya koshi sannan yana fitowa washe gari yana zuwa fadan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai manzon Allah ya ce jiya Allah ya yi dariya kuma ya yi mamaki na bawan Allah Allah yana mamakin ka da kai da matanka wanda ko duk Allah ya yi mishi dariya ya yi mamakin sa dan aljanna alhalin bai gawa manzon Allah mai faru sai ga manzon Allah na bashi labari abinda kai na girmama wannan bako abincin kenan da kai da ƴaƴanka kuka hakura kuka yi sacrifice gaba daya kuka ba wa bako Allah ya yaba muku Allah ya sa albarka yana zaune bai tashi ba sai Allah ya sako da aya cikin alkur'ani wa yusiruna ala anfusihim wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun to Allah rama gashi ban mu kai karshen aya ba da fassara shi kuma mai daga lokaci ya ce lokaci yayi saboda haka haka dai zamu ta hakuri ayi hakuri muna faɗaɗa bayanan saboda a ƙara fahimtar yadda karatun yake muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mun ga irin darajar ainihin wato wayannan mutane na Madina an sarawa da haka in kaga wani na zagin sahabin manzon Allah ka san matsayinsa ba mai tsine wa sahabin manzon Allah ko matan manzon Allah sai dan shida mai yin haka kamar yana so ne ya soki addinin musulunci yanzu da Allah wanda ya soki sayyidina Abubakar ya soki matan manzon Allah kuma ya dawo ya ce yana son annabi gaskiya ne a gaskiya ba ne yaudara ne Allah shi taimake mu muna fata Allah shi muna jagora Allah ya sanya albarka da yawa
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى اللهم هيئ له بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه اللهم عافه في بدنه اللهم أدل عمره في رضاك اللهم أدل عمره في طاعتك اللهم وفقه لما تحب وترضاه اللهم اجعله سببا لوحدة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائه أعدائنا أعداء الإسلام أينما كانوا وحيث ما صاروا بمشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم اجعلنا صبورين وجعلنا شكورين وجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين